karanta hikima ta shida da yake an kalmomi ne guda biyu ko kuma ce jimloli guda biyu ne a sadakatu da waƙun munji kuma wa amalul ibadi fi ajilihim nusbu a ainihin fi ajilihim to shi wannan ba mu ba mu yi gargamar sadaka yin takaci amma mun na farko a sadakatu da wa'un munji mun ga mun fassara cewa sadaka magani ne marwar karo to magana ta gaba a amalul ibadi fi ajilihim nusbu a ainihin fi ajilihim ainihin ayyukan bayi a magaggauciyarsu to musu kamar wani abu ne da ake kafawa wani kafuwan idanunsu ne a majinkirciyarsu wato wani abu ne da za su gan shi ke wani abu ne da za su gan shi a majinkirciya ayyukan mutane a a gama gaggauciyarsu wani abu ne da za su idanunsu za su gansu a majinkirciyarsu wato kamar faɗin allah ta'ala ku manya amal mai tsakarar da rufin khairan yara da manya amal mai tsakarar da rufin sharran yara wato duk abin da mutum ke aikatawa to yana gina wani abu ne wanda in yana aikata a manjan gauciya duniya ke to a manjan girciya lahira kenan zai gan shi ne da idanunsa zai kwana wannan jumla tana nuna za a jassama ayyuka kenan kamar kamar wannan an balle shi ya ce kamar da aka gaba wannan ya ce wajen yawa sai ciwo ya ce wajen wannan ne da wuce ko shi kenan ya yanzu wato wannan yadda ana za a jassama ayyuka kenan wato aiki za a mai shi ciki jiki wanda kamar da mutum jiki ne da ruhu haka sauran halitta masu jikuna to shi ma aiki sai a jassama shi ma'ana a yi masa jiki a yi masa jiki a sa masa ruhi kenan sai a yi masa sifa na irin aikin kuma a yi masa jiki da ya dace da irin aikin sannan kuma ya zama yana ji yana gani yana magana a ce wane ne wannan a ce aikin koko menene wani tun da ke na iya zama dodo a gasar dodo ba a ce waye wannan dodo sai da ce menene wannan a ce aikin wane wato an jasa ma shi ke ya nuna kuma kowane aiki ana masa jiki ne wanda ya dace da irinsa in hairi ma hari ko shari kaga aikin alkhairi jikinsa zai zama daban da aikin shari idan aikin alkhairi ya zama kyakkyawa aka yi shi kamar mutum kyakkyawa mai kyan halitta to idan mummunan aiki ne sai a yi shi kamar wani dodo mai ban tsoro sai zama in ma kyakkyawa ko mummuna kuma shi mai aikin zai gani da idanunsa zai gan shi a magaggauciya zai kuma gani a majinkirciya a magaggauciya tun ana in mutuwa ta zo yayin da mutuwansa ta zo za a jasa ma mashi aikinsa a cire masa shamaki a kabari ya zauna tare da aiki a bayan mun karanta waɗansu karatuttuka a cikin najul balaga nan mai tsawo dangane da irin wannan bayani akwai wanda muka karanta cewa ainihin za a jasa ma mutum abu uku da ayyukansa da dukiyansa da danginsa sai a jasa mahammasa shi a matsayin mutane uku Kafi- kafin kafin a cire ransa sai ya juya sai ya gansu sai ya ce ma dukiyansa na yi haƙilo na tara ka gashi yau zan zan mutu me zan samu wajenka sai sai dukiya ce na likabai sai ya dubi dangi shi kuma dangin nan duk sun zama a mutum ɗaya Na- na kasance tare da ku na yi muku abu hidimomi na yi muku abu yau kuma mai zan samu daga wajen ku? su ce za mu raka jana'iza amurka ko abu shi dangi haka zai gaya masa zai zan raka kan abu ma'ana an bizne kan dawo na gaba sai ya dubi aikinsa ya ce kai kuma ni na yi ka ni ta tattara ƙorin fata to kuma zan samu wajen ka sai ce aini ina nan tare da kai to sai kuma idan aka sa mutum a kabari sai su nan biyun su dawo sai a bar shi da ɗaya biyu su- kamar da ya zo a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa uku ke raka mutum kabari biyu su dawo ɗaya ya zauna tare da shi da mutanensa da duki- da dukiyarsa amma mutanensa da dukiyarsa za su dawo ma'anar dukiya an ji to shi me yake ɗiba ma na dukiya ɗan abu kamar da ya ce wannan ɗan abin da aka kai na dukiya din an kai tun da wasu sukan yi ma abubuwa na na- na gadara wajen kai mutum kabari shi ke to duk dai zai dawo su su jama'an sai su dawo sai su bashi da aikinsa to shi aiki zai zauna da mutum a kabari saboda haka idan aikin da ya yi mummunan aiki zai ga yana zaune da wani wani irin dodo bayi da kyan gani gashi yana wari gashi kuma yana tsungulinsa ya kuntata masa ya dame shi ya ce kai wa- ka tafi mana ka kyale sai ce to ai kai kai ne kai ne kai shi baya son shi Ya kai ba ka gashi ba da kai ya kai mummuna ba ka da kyan gani gashi kuma ka kuntata mini duk kana tsungulina kuma ga kana wari to ai kai kai ni ne aikin ka ai to haka nan zai zauna da shi yana ta yana ta bazzabarsa ya cije shi ya tsungure shi ya mangare shi gashi kuma ya da kyan gani ya ta ihu shi ko ai kai kai mummuna aiki ke to in kuma kyakkyawan aiki ne sai ya zama ya bashi unsi ya ɗebe masa hasu har ma an ce wani lokaci in- in- in ya- in ya samu wahasha kaɗai ce shi kadai shi sai kwarar sai wannan suka yau na ji daɗin garin ka layi na sun su tattauna su fi da so sai ya tafi sai wata rana sai ci ci na ji to wa kai wane ne sai ce ai ni ne aikin ka ni ne sallar ka na asar ni ne sadakar ka ni ne ka zuwa to kowane zai rika zuwa masa kenan wannan wani wata kaga in ya daɗe bai gabana ba sai ce ka tafi zuwa ai kai ne ka yi ni ɗan kaɗan saboda haka sai lokaci lokaci da ka yi ni da yawa da ina to kaga shi aikinsa shi zai kasance tare da shi ne wannan wannan ta ji- eh, jassama abu wato abu- a mai da abu jiki a a gangan jiki har da ruhi tun da yake Allah ta'ala ne kawai bari'un nasab a ce- a cikin ro'in da ce bari- ya bari'un nasab shi ne kawai bari'un nasab shi ne mai faran ruhi saboda haka yan- Allah ta'ala mai iko ne kan ya mai da aikin ruhi ruhi mai hankalka da- da ji da da- da gani da magana sai ya zama shi abinda mutum ya- ya aikata sai a mai sai a jas sai a jasa shi haka ma daga daga ayyukan mutum ana yin mala'iku sai Allah ya mala'iku kuma da ku ruwayo daban-daban suna cewa idan mutum ya aikata kaza sai a mishi shi mala'ika ya wasu mai kuma shi kaza ko a mishi kaza ya sa ko in yi abu kaza sai a mishi shi wani mala'iki sai ya je ya haji a babu a ba shi lada ko in yi kaza kaga ana jassama ayyukan mutum ke ai ma ai ma ai ai- ai- ai halitta daga aikin mutum wannan wannan wannan a littafin yahu- yahuda na karanta sai naga sun ce wai mutum yana shi ma yana halitta mala'iki sai ce a wannan bai wannan kuskure ne bai kamar daga jiya da ba shi kai dai ba kai aiki ba ko yau in kai aiki Allah ya daga aikin ka yayi mala'ika ai ba kai ka rage mala'ikan ba ke suka ce ga wani mutum ma yana yana halittar mala'iku wannan ra'ayin cewa ana yin ana maida mala'iki daga ayyuka to amma kuma kuka halitta yawa kai dai kayan aiki in Allah ta'ala ya karɓi aikin ka ya jassama shi kamar yadda zo kuma cewa mutum ya bada sadaka kamar tsagon dabino ko dabinuwa sai Allah ya karɓa ya raine shi ka ya girma kamar uhu kaga mai kaga an ba da kenan ya gaji su sai gan shi a matsayin babban lada sai cika wannan gingirme mai ladan fa a ce ai dabino wannan da ka bada sadaka ne kaga to kaga kenan sai ce kuma har walawo faɗin Allah ta'ala wa manya man da fi ƙara zarratin khairan yara wa manya man da fi ƙara zarratin khairan yara sharran yara yana yana ina ƙarfafa wannan tunda an ce zai gan shi kuma zahirin magana yara yara ina da mafi'uli guda ya nuna gani da ido ke ya ba a ga man ya amal mithqala dharratin khairan yara yara zai gan shi shi mene shi aikin wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara zai gan shi shi mene aikin zai ga shi aikin to ga wannan ya nuna kenan za a jassama shi to shi ne ma'ana wato kenan yanzu ayyukan mutane su suna ganin kamar suna aiki ne kawai ba su amma ba san cewa suna suna kirkira ma wasu abubuwa ne wanda kuma sun kirkira ma kansu in khairi khairi in sharri sharri duk mutum abin da yi ya yi ma kansa zai kuma gani ne ga abin da ya gani saboda ka kaga mutum kenan sai ya ƙara ƙaimi wajen aikin kirki kenan ya guji miyagun ayyuka don dai ya tabbaya san da wani abu guda in yi mummunan aiki ba zai gaishe ya san da wani abu in yi kyakkyawa ma zai gaishe to shi kenan sai magana ta gaba wanda nan muke cewa ijibu da hadar insani yanzu bi shahmin wa ya takallamu bi lahmin wa ya sam'u bi azmi wa ya tanaffasu min hazm ku yi mamakin wannan mutum yana tsokaci da kitse yana magana da nama yana ji da ƙashi yana numfashi yana numfashi da harum wani lokaci kalmomin larabci ɗin ban sai da zama sun sha ham dai kitse kenan laham nama kenan azam kashi to wannan wani lokaci ba washe yakan ce ma wani abu ba kalmomin yakan zama suna da daɗi ko ce mishi wani abu wasu gurin guntsi ba daɗi ba da an nake ci hausa kamata a mata yan gyare gyare kalmomin marasa daɗi din nan a samu wa'yansu kalmomi masu ɗan daɗi a ba na son ce gurin guntsi amma dai shi ke to ainihin dindin abubuwan da suka kawana jikin mutum suna da suna daban-daban ɓangarorin akwai ƙashi akwai jijiya akwai kitse akwai tsokar nama akwai jini akwai wayansu abubuwa daban-daban kowane na da sunansa ɓangarorin nama ɗin amma su iri-iri bin kitse shi ma yana mai amma wani bangare shi ma gudun motsi haka shi ma ga suna iri iri wanda suka to to yana numfashi da da horo da rami to rami ramin ramin hanci wato kenan shi al'amarin dan adam abu ne mai ban al'ajabi abu ne da ban alamun al'adar abu ne mai ban al'ajabi gani da ido sun yi dubi ido ya ga kuma ana gani da shi a gane a tantance launuka da kamannu da shi to amma aka dube shi sai a ga menene ido mai kawane ido za a ga waɗansu irin nau'o'in me zai ce anasir waɗansu abubuwa da aka kawana shi wanda yake yadda waɗansu irin yana da waɗansu irin wani abu wani ɗan dunkulen abu da ƙarfa da wani baki wani wuri baki wani wuri fahimta da waɗansu abin shi ne kira shi sha'awa kamar kitse an haɗa an yi wannan an wannan an da dabarin ido ne dan adam ma yanzu ya kamara ya yi irin ya dinga mutum ya lura da kamara ya masa irin abin da ake ce ma lens din da ya samu dan daidai kwaran ido bakin ido din ya yi irin kulin wannan yawan da da dabarin ido kamar ido ne ya kokari ya kamara amma dai kamaran ta ƙi ta zama tamkar ido ya gagara ta zama ido domin irin abin da za a kawana a yi ido da shi da mashin ba zai iya yi to al'adar al'ajibi ne dangane da al'amarin idanu amma shi ɗana yana gani da tantance abubuwa da shi domin abubuwa wasu abubuwa na ɗan adam suna da ban al'ajib wannan nuna wani ke gamin ainihin batun ya ce ainihin kamar abin da ake ce ma a koda ɗin wanda yake tace jini ke tacewa ko da aka ce shi koda din nan inda ainihin za a yi mashin ne ya yi aikin da yake ana bukatan a yi bene mai kamar hawa bakwai don ya ɗauki mashina ɗin da za su iya aikin koda aiki wato mashin din ba wanda za a dan su a ajiye wuri ba sai an yi gini hawa hawa hawa an dinga dankara su da mashin kafin a yi da sa a yi mashin da zai aikin ko da fara da amma wannan tsokar nama take abin al'ajabi ne wasu idan suka rasa waɗansu abubuwa akan goya masu wani kamar mutum ya rasa wuru akan goya masu waɗansu tukwane kamar tukunyoyin gas wanda za a kyanto ma abin ya kaɗan numfashi shi ma za a ce in yi tafiya na bayan awa ɗaya a sashi an sai an an canza an sa wani an yi rufi da an cire wancan kansa don ya mashi aiki da kuke to shi ko amma kaga huhu na yin wannan aiki haka kuma kowane bangare na na jikin mutum abin al'ajabi ne bangare da alaƙa dan adam har yanzu har yanzu mutane masu masu masu nazari kan jikin dan adam likitoci daga kowane bayan mutum ya kware ya zama likita sai a ce ya kware a wani bangare wani jijiya wani kashi kashin ma sai a ce na wuri kaza wani ya kware a kai kashin kafa ne wannan kashin wani kuma ya kware a ido idan ma a wani bangare kaza haƙori gasashi masu kowane bangare na jikin mutum za ka ga akwai kwararre abu ya taso sai a ce sai wani har ma wa'ansu sai an fita waje wasu kuma a wasu likitocin ma ainihin gayyatar su ake ƙasa-ƙasa akan kowane da abin da ya kware a kai jikin ɗan adam har yanzu kuma ɗan adam yana ta nazari jikinsa ne gashi ne amma ai yanzu nazari yake kuma yanzu bai gama gane kan ɗan ka san wani abin alajabi ne ko kamar da alaƙa ake wa fi an fusuku ma'ana aya afala tusiru a san mai da ƙasa akwai ayoyi amma ko akan kuma ayan ayan mutum ma ya wadatar ayan mutum kawai shi kansa ko da wani ɓangare ne kawai na nan jikinsa aka ɗauka an aka yi nazari za a ga abin al'ajabi in ka ga irin wa'annan nizamomi na jiki akwai nizamin jini ka dubi nizamin jini da yake tafiya da nizamin abinan nizamin abinci yadda abinci zai ci abinci ya narka shi hayo bai da nizamin kashi da kowane abu yana da nizamomi nizamomi ne daban-daban daban-daban daban kowane suke aiki kuma suna aiki tare ne wannan in ba wannan ba aiki wani zai shafi wancan to do'in nan na zamanin mutum ya zai gaisa a tsantsara masu to ya tabbatar wannan ba aikin haɗari ba wannan al'amari ba zai zama aikin haɗari ba to kuma yanzu da yake dan adam yana ta nazarin abubuwa daban-daban yakan ta nazarin halittu daban-daban yakan ga abubuwa daban al'ajabi dangane da wa'insu halittu wanda su kuma wansu wa'insu halittun al'amarin nasu ma ya ma- ya fi ya fi na ɗan adam ma ban al'ajabi kamar zanzaro ɗin nan sun gano cewa shi kuma yana da idanu ashe idanun nasa guda miliyan ba su ne kai shi yana gani ta baya yana gani ta ƙasa yana gani ta sama yana gani ta kowane sashi yana gani suka gano ashe yana da idanu ko wajen ɗari uku da nawa ne idanun shi da yawan gaske amma ba ido ne hakika ne da wannan idan yake gani amma wa'ancan suna aiko mishi da sako alal misali yana da wani wani madubi raya ne idan yana tafiya yana ganin baya da amma sukan gwada in an kai mishi aini ta baya sai ka ga ya kauce to ta haka nan ma suka yi dubaran helicopter suna kasa jira sosai ta yadda shi pilot ɗin zai iya hango wurare to har wani suka gano cewa idan suka yi suna ƙoƙarin su sa su- su su yi irin wani kamar su su yi nazarin wa'in sa da to kamar aguwa sai su yi aguwa na na inji su sa mashi batir to sai ya shiga cikin sauran agoyin ya ta ɗaukan hoton to shi ma ana ɗan batsa remote to sai su ga irin ayyukan da agwa ke yi su agwan batir yana bukatan ya zama ƙaton tantebur ne kuma sai an zama mashi mashina da yawa zai iya ɗan adanan aikin da wadannan ƙananan agwani amma dai sukan sa mashi kamara ya rika ɗauko musu bayanan sauran agwan su kuma sauran agwan za su rosu wanda ake ba agwa ba ce to kuma ba san gano suna communication suna communication suna magana sosai wato ma'ana suna da harshen su sai sai dai mutane ne ba su gane ba su san suna magana amma suna magana suna gane juna to irin wa'annan abu- al'amur- al'amarin halitta daban daban al'ajibi wato amir yana yana yana fuskantar da mutane a wannan lokaci nasa ga masu wuce a wancan lokacin nasa mustawan binciken adam ga gano abubuwa bai kai na yanzu amma abin mamaki dan ane na adam da yanzu yake bincike ke gano abu yana nan da kangararsa kamin kangararren da shi abin mamaki masu masu nazarin ɗabi'o'i sai na ga sai na ga amma ya kamata su ƙara imani ya kamata su tabbata sun san abubuwan al'ajin su san cewa wannan lalle halitta ne na na gwani ba zai zama kawai haka nan kawai samu amma sai ga su ta nazarin abubuwa suna ta bayyana suna ta kuma shi ke. to duk yadda yake cewa duba wannan al'amari abin al'amari wannan al'amari duk wani abin da yake kallo da wani da wani da wani kitse ne nan yayin dogon shari ne ba zan karanto bin shari ai ya cika tsawo sosai ai ne kaman za mu koma muna yin biology amma amma a kyale mu biology amma dai da darasin da ke ciki ka lura da ido ba karamin ab- abin al'ajabi ba Al- al'amarin gani da ido kuma da yadda shi sako ne yake kaiwa kwakwalwa idan ba ƙwarar idan ƙwarar yana ai- yana aikawa da saƙo ne ba zuwa ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa take gani to idan hanyar saƙon ya- ya mace ko da yana da idan zai zama baya gani to dubi ɗan adam yadda ke gani sannan y- da da me yake magana ta ina ne akwatin murya ke fitowa kun san mur- mur- mur- murya tana fitowa da- sauti da ke fitowa daga baki to akwai wani mahalli da yake fito da sautin shi zai aniyan ya magana ya shirya kawai sai wannan namu da hawa sai tozo kalmomin sa sai suna inda ba dan rike dan wannan dan tsoka sai dai ba ya- ba- ba magana ta kirin a wani a wani a daidai wani wuri ne harshen ke fitowa sai ka ga to- da- to sai ka ce to ya aka yi ne aka ce to ka dai da ban alajib inda za a samu wannan wurin ciwo ba zai iya magana ba ba ganin lokaci ma ainihin idan wani rashin lafiya ya kama mutum sai murya ta bishi ko kuma ya- ya- ya kasa magana ma to sai za a tafi wani lokaci kuma sai ya iya yin magana kawai wa- wani tsokar nama ne kawai ke ha- yake motsawa sai sai sauti ya fita ta- ta to sannan kuma kunni da yake ji da shi muna cewa kunni zai sai ce mishi kashi don akwai wani ɗan abu daidai da shi ne yake yake yake ɗebo sauti ɗin in an- an yi magana ɗin uh, na mutane suka ce wai dodon kunne a ce ai dodon kunninsa ya mutu wai dodon kunne wato sun ɗauka ko wani abu mai rai ne a cikin kunnen wanda shi ne yake alaƙa sai sai ya ɗebo abin da sai ya fahimta wato wani wani irin wani irin ka bayanin ya kira shi kashi don yana da ɗan ƙarniya amma ba ba- ba- ba- ba ƙashi ne kamar wanda dole to ƙashin ne to wani irin na- wanda ta nan ne dai sautin ke shiga sai kuma shi sai sai ya ji to kuma da da me yake numfashi gama don numfashi ya shiga ta- kafan hanci amma akwai wurin da yake zuwa akwai manyan mutum ma- masu masu yawa cikin nizamomi akwai na nizamin shaka respiratory system akwai nizamin jini da da- da- da- da- nizamin i- i- iskan shaka to in ya shaki iska ta shiga me yake ɗiba me yake tacewa me yake je ina me ke buga shi ya yake yawo don yi shi in yi jin- eh, iska nan da ya shaka sai an tace shi an fitar sai a je a- ya shiga wani wuri sai ya buga shi sai ya je ya tace jini sai jinin kuma wanda ya harba shi sai ya zagaya gashi nan gashi nan ayyuka suke ake ta- suke ta gudana to duk an mamaki shi da menene yake eh, ya- ya- ya- ya- yake wannan shakan numfashin yake nun- yake numfashi kada ba shaka ne ba shi nun- tanaffus bangarori biyu ne mun ce tanaffus da shaka da fitarwa ne ba kawai ana shakan numfashi ba ana fitarwa to shine tanaffus ai aikin shi a shaƙa a fitar inda mutum zai shaƙa bai fitar ba ya kaga abu ya lalace an gama ke shaƙa da fitarwa shi ne tunakus numfashi ɗin ke to wato ma'ana wannan bi- a dunkule ba na son kawo muku wannan maganar da mai sharhi ya kawo wani mai tsawon gaske yana cewa al'amarin jikin mutum da hawa da wa'annan hawasul hams ɗin nan al'amari ne da har yanzu ainihin masu bincike suna ta iktishafin abubuwa masu ban al'ajabi game da shi ballantana kuma a ce amir ne ya magana wancan lokacin su da da wai- wannan bincike bincike ba a zurfa su ba ka ba alolin bincike bincike din a lokacin da yake Allah ta'ala ya ba amir mu'mini ilimi wanda shi ilminsa ba wanda ake bincikawa ne a gano kimsashen ilimi ne saboda ka idan wa'insu abubuwan ya san nan gaba za- mutane za su iktishafin ɗinsu amma idan da zai wasu iktishafin ɗinsu a wani lokacin za su gudu mutane za su gudu kamar yadda aka rawaito daga gare shi ya ce da ba duk mutane kada su ce ina sihiri ba da na fito musu da haske daga wurin to kaga a yanzu ka bace lantarki da ya yi lantarki a nan da mutane sun zuba ko sun ci aljani ne tunda ba su gane amma yanzu kaga yanzu mutum ka ga lantarki ba wanda zai ga lantarki ya ce aljanu ne amma da za a ce mutumin da ya farka ya duba ko ya ga kawo ya ce ina lagwani ina mai ɗin sai ce wa'yan na aljanu ne aka makala duk da shi ya saba ainihin in ya ga fitilla ana zuba mai ne a sa alagwani ko ɗana har shi da to in ya zo ya kwaɗin nan suna ci zai zai firgita ya ce ko aljanu yake ga ka ce masa ai ba aljanu ba ne an haɗa da wani igiyar aka kai shi daga ruwa aka samu wadace abin da lokacin ya ya yi wajen ya yi harar da ƙarfi ya yi waya ya yi saka abu ya jawo sai kunna sai aka ga ganin kuka ɗan ayin mutum suka dinga dannawa a waje to amma shi ya ce da ba duka da su ce to amma akwai wasu ilmuka da amirul mun ya amfani da su wanda lokacin ba za su iya ganewa ba amma dai sun san allah ta'ala ya bashi ilimi alal misali kamar tono ri- rijiyoyi ya tona rijiya kamar abar alai suna na a madina hayin sunan hayin sunan unguwan abar alai ana shuka shuke-shuke ya ya shara ko wani na'ana da ake ce mana na'ana din madina ana shuka su a abara yanzu abara ali ya zama garin madina amma da can wajen to da yake shi ya san inda idon ruwa yake in yi da ya tona sai ya zama rijiya na a yanzu ruwa ba ruwa duk da ya tona kun san an ce annabi sulaiman yana da tsuntsu a huda-huda wanda shi yake gane inda idon ruwa yake sai ce masa a tona ne sai a tona sai a sami idon shi wannan huda-huda din yana da idan gano daidai inda ruwa yake to idan amirin mumin ya fi na alhuda-huda shi ba sai ba ya bukatar wani alhuda-huda zai tona daidai inda ruwa ne to wayansu abuwa na ilimin da yake da shi mustawan lokacin ba zai yiwu su fahimci wayansu abubuwa amma yanzu ko wannan maganan da ya yi idan da mutumin yanzu ne zai zauna yana sharhin magana to zai ɗibga ɗibga littattafai ne zai bi cewa kai kai ya aka yi to shi gano wannan dan alajibi dangane da al'amarin mutum to ma'ana da yana kawo hankalin mutane ga cewa al'amarin dan adam aya ce mai ban al'ajibi wanda shi wannan mutum amma kuma a lokaci guda sai ga wannan mutumin wanda ke wanda yake ainihin yake gani da wannan kitse din yake magana da wannan tsokar nama yake shakar numfashi da da wanda yake ji da wannan kashi din da wannan da wannan gaɓaɓɓen da sai ka gai sai ya ɗora sai ya ɗora tinkawa da girman kai da ɗan awa kamar shi ne wani abu wanda ke inda za a ɗan kama ɗan wani ɗan kit shi kenan an gama da shi za ka shi na tusu kawai ba wani abu kawai a riƙe wa abin inda sautin ke fitowa ya ga gani ko fir'auna ne shi aka ce fir'auna ya kwana lafiya sai ka ji ya fara to haka ba fir'auna ba baki kuma idan dai wa yansu abuwa duk yan nan gaɓuɓa yana ɗan ƙirƙi riƙewa ma ɗan kaɗan an gama amma dai da yake an saka masa kuma sai titin abu kamar shi wani abu wato wannan yara ya kamata ya lura cewa yan nan ni'imomi da Allah ya masa menene ya kamata shi shukur shukura ya kamata ya ba ya tinƙaho to za mu bar wannan haka sai magana ta gaba إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه idan duniya ta gabato ga mutum sai ta ba shi aron kayan adon wani in kuma ta juya masa baya sai ta kwashe masa nasa kayan adon haka duniya ta in ta gabato ma mutum sai ta bashi aron kayan adon wasu wato sai a yaba masa da abin da wasu suka yi kayan adon wasu sai a bashi na san mun karanta wannan wancan lokacin na ga ibn abin hadid ya kawo yansu misalai daban-daban daban-daban na cikin wannan har ma a cikin misalan shi yana bada cewa idan idan mutum ya shahara sai a dunga ɗauko shaharan wasu sai a bashi sai ya kawo misalin wa'yansu masu waƙe-waƙe wanda sai a ɗauko baitutun waƙe na wasu sai a ce su suka yi alhali ba su suka yi saboda su sun shahara to kuma sai abin da kai ce sai ce kama amirin mummini na ma waɗansu hikimomin da ake jingina masa wasu ma ba nashi ba ce kai kai kuma kai kai baka sa amirin mummini ba amirin mummini hikimansa ya wuce wanda ake jingina masa ya wuce hikima a jingi a ɗauko hikiman wani a jingina masa to sannan kuma sai ya kawo cewa idan mutum ya shahara ainihin sai ainihin a dunga koda shi to shi ma sai kawo misalin amirul mu'mini sai ce ainihin wai saboda irin jarantakarsa a fagen fama har cewa ake wai ya yaƙi da aljanu je kai kuma kai baka sa amirul mu'mini ya yaƙi da aljanu ba wai din yana da shi jarumi ne sai aka ci ya ba ta da aljanu ruwayoyi ne mana ke da su daban-daban a kan babatawan amirmin da aljanu wannan akwai ruwayan wani aljani da ya zo manzo Allah yana maka wa ya je maka ne ba wai yana maka da zama wanda Allah ko ya zama umratul qada ko hijjatul wala to sai ya zama shi wannan aljanin ya je ya zo da fuskarsa a rukaka ya sallama aka ansa masa ya ce shi aljani ne a zoji bangaren shi aljani ne kuma ya zo ne da kukansa yana fata a share masa hawaye ce su aljanu akwai musulmi da kafiransu to su da can su musulmin su suke gefen ruwa kafiran ba su gefen ruwa amma sai ya zama na ainihin su musulmin suna barin kafiran su shawo to sai yanzu suka fi karfin su suka kwace ruwa sai su kuma suka hana su to shine ya zo ya kawo ƙara wajen annabi to da mamaki aljani ya kawo ƙara wajen annabi to sannan sai mun Allah ce me kake so ya ce buɗe fuskanka mu gani da ya rufe fuska sai ya fara fuska sai suka ga doguwa ce doguwan fuska haka kamar irin na mutum amma ta cika tsawo kuma idansa tun ya ɗauko tun daga sama har yana da tsawo idanu ka sai ce to rufe to wasu ba'arin sabai kuma sun gani suka ga katon ido da wani irin hanci da ya ce to rufe sai rufe sai ce to me kake so in yi sai ce ina son kaɗa ne da ɗaya daga cikin sabon ka ne mu je mu je ya mana alƙalanci to shi kenan sai annabi ya ce to wani je ka ya ce a wani gari kuke ce karkashin ƙasa muke ce to ni ba zai to sai annabi ce to kai wani ce sai ce ni wallahi gara a fili man waya da a ce in wani arziki to sai manzo Allah ce a kira ali lokacin ali ba shi a wurin sai ce to a wata ruwaya ma akwai wani na uku shi ma an kira shi ya ki zuwa a wata ruwaya da wani da wani na ɗaya da na biyu a wani da sani to sai aka kira ali aka ce to su je ya ce shi za ka dawo da shi ce gobe da azuhur ya ce to shi ke to sai kashe gari azuhur ta yi shuru la'asar ta yi shuru gab da magarba musa kawai ya to da ɗan uwansa garin aljanna to gashi na ji ya mutu to sai ga ali ya zo da takobinsa na ɗagan jini mutumin ya dawo da shi sai ya ce manzara ce me ya faru ya ce ya tambaya me ya faru ya ce ya sunan mutum uturfa uturfa sunan wani aljan da an tambaye me ya sunan ka ce uturfa a da ain uturfa da ain to sai uturfa ce mun je da shi ya tara su ya yi musu bayani ya kira su zuwa ga musulunci duk su musulunta mu zama ɗaya sun ki ya ce to su da a bada jizya a zauna lafiya suka ki ya ce to su bai ma a raba wara wannan muna da wani bangare sun suka ce suka ki to sai zaro ta kuma ya ki ya kashe sulusi sulusi suka musulunta sulusi suka gudu to gaga kaga yaƙi da aljannu ɗin ke kisan yaƙin ali da aljannu fana da yawa wannan ɗaya daga ciki na gaya muku to mai daban mamaki ne so sai suke cewa ai saboda saboda shaharar yakinsa ne har ma mutane suna cewa yakin na'am akwai wani sabon da suke nan mutane mu suna da wani abu kamar da su wani wani labarin da suke suna cewa yakin da buga ne su ce da haruka masu wa'insu wani sun kirkiro ne wa'insu ma jarumta ka jarumta in ka ji ma abin za ka ga kawai tatsuniya ce ko da jiki kamar da suka ce wai sai bi ali da ya aka ce je yakin ma wato ainihin da ya je zai tsora ma doki sirri kawai sai ya katsa doki ya tsunka doki kawai sai ya sake ɗaukowa wani sake ya tsunka na biyu aka ga kai sai ya diga ba bari ma ya hau ba sirri ko tun yana da tsunka dawa kai da ya hau sai ya ga dokin baya da sauri sai ya sauko kai ƙarshe ma dai da ya ga dai doki yana mishi jikin sai ya ɗauki dokin kawai irin wa'annan su ne zatsun niyoyi ne kawai da kuma gajiyar amma abin mawaki mutane su kanta ta yi da su ce sai dai ali sai dai ali sai dai ali abin misali abin mamaki shi ne ba su da wannan tatsurin dangane da wasu sayidodin su kaga ce kenan sun san shi sai dai ali shi ne jarumi in ba ka ba su ce mishi su ce wani sayidin ya yi wannan jarumi duk wa'insu sayyadodin an san su a wajen jaruntaka wajen dannawa a waje za mu karanta labarin uhud a tafsiri to shi kenan ne wato kenan jaruntakan ali ya fi karfin ka cewa an kamba mashi wa'in wa'annan tatsuniyar da suke kakawa ba ma kamba ma ali ke ba domin ainihin na sosai din na sahihai din ya fi waɗanda ya fi waɗanda domin irin tatsuniyar da ji za ka ga cewa ba ma zai bai kama da hankali ba amma shi wannan wanda ya yi hankali yadda da shi jarun ta kana so shi shi fi zama abin wannan sun ta yi mutane sun kirkiro ne kawai a matsayin labaru suna dan hira da su kamar yadda aka kirkiro ta tsuniya to amma ainihin na sayi har labarin wanda suke su ne na gaske to ainihin su ma suka fi ban alajin to abinda yake cewa anan shine idan ita duniya ta gabato maka takan baka kayan adon wasu in ta juya maka baya kuma sai ta kwace maka naka na kan ma sai ta ba wasu ta kwashe ta ba wasu saboda ainihin ita duniya haka ta ɗabi'an ta ce nan ya shi ibn abdulhadi na na tsallake abin da cikin abubuwan da ya karkawa ke cewa ainihin galibin mutane sai a ta yi ban tsarma wani wani su bai tutun waƙe na wasu sai a ce wani ne a shi ma ya kawo su ce sai su ce ali ne ya faɗa ali ba ali ne to hikimin ali ya fi faɗa ya fi ƙarfin a jingina ma wani hikima a ce a jingina mu ali don su farko mutane da suka ga najir balaga wasu sun ce lalle ba ali ne ba zai zama zancen ali ba suka ce sharifa da yi ya ce ali da akwai an su kalmomi ne masu ban al'ajabi da amirul ne ya amfani da su wanda daga baya ne kalmomin suka zo ana amfani da su musu al'ai sai amma shi ba shi sai magana da su kamar hudu ban farko din da ya kawo wasu kalamai wanda suke daga ba ma'abota kalam suka zo suna yin wannan suka ce anya wannan ba daga baya ne to yaushe wa'annan harkar kalmomin su ba alhaji shi ne shi shi ne ya asasa asasin ilimin muka daban-daban har wannan nahawu din da ake shine farkon wanda yace ya kirkiro da isim fi'il har daga wajen da aka fara shi sannan kuma wani duk wani wani irin lugogin balaga masu nazarin balaga duk daga kalaman amir yanzu za su fitar da duk irin na bayanan na koyi na balaga shi ya samu wannan da ya littafin kira shi najil balaga tsororon balaga saboda duk wa'insu kalaman mutane masu hikima in suka yi inda za ka yi sa ma'aunan balaga za ka ga cewa wa'insu nau'in balagan ka gani amma kalan amirin kowane irin nau'in balaga za ka ga shi tsororon balaga ke to ya mene ma'ana idan duniya ta gabato mu mutum takan baka kayan adon wasu in ko ta juya maka baya sai ta kwace maka naka wato idan duniya ta gabato maka ana ta yabonka wannan abin sanannen abu ne sai a yi ta baka kayan adon wasu kayan wasu za mu iya ganin wannan ga shugabanni da akan yi saboda mutane sukan baje ne su zama koma shasiyar shugabansu haka haka wanda bisa al'ada haka take mun ga muka ce shehu usman dan fodo muka ce ya yi jihadi ya kafa daula ya shi za mu iya cewa shi ya kafa jama'ari da mai sau da gombe da adamawa amma a tarihi shi ɗan fodi duk bai je ko ɗaya daga wani wani bai je wa'yan wuraren wasu ne suka je amma su wa'yan mutanen duk cikin su zuwan su mene zuwan su ɗan fodi duk sun yadda su baje a ɗan fodiyanci ko shi kenan saboda haka duk abin da suka yi sunan shi ɗan fodi ne to kaga ainihin kasantuwan wato tun da shi ne alamta wannan al'amarin sai zama su mutanen da suka yi aikin ma ba su damu da ayabe su ba a ce su suka yi ba su bukatar a fitar da nasu sunansu kawai sun ma fi son a ce shehu ne saboda su mutum ya aiki a yaba ma shehun shi a wurinsa abin alfahari ne a wurin shi wato haka haka al'amarin yake kaga wato kenan ita duniya in ta fuskanci mutum sai duk kayan adon wasu sai a bashi amma in ta juya mishi baya ko yana da adon ba sai a kwashi sai a miƙa ma wa'ansu ko da zuwa mishi baya ko ya yi wani abin kirki ma sai kaga an yaba ma wani to wannan na baku misali ne nan akwai wasu 'yan misalai da ya bayar nan akwai ya kawo wani kissa nan ya ce akwai wani musulun wasu ni'imat khan ali wanda yadda ya ce ɗaya daga cikin gwarazan hikima da waƙe na mutanen iran a hind a india kenan shi yawo asalin musu ba irani ne amma a hind aka yi sunansa ni'imat khan ali sunan mutum ne an yi shi mawaƙi kuma mai hikima to shi ne sai ya kirkiro wata kisa yana so ya fidda ma'anan haz da akal haz rabo kenan haz rabo akal hankali da rabo da hankali an san rabo rabo shi ne kamutin ya ce ai rabonsa ne ya dace ne da abin ya samu rabo kenan akal kuma shi ne hankali to sai yana sai wannan yayi nazamin wani kamar labari yana son ya nuna da rabo da hankali wanne ya fi amfani ga mutum da rabo da hankali kun san rabo wani lokaci mutum yakan sami rabo alhali kuma za ka ga cewa kamar shi bai kamata ya cancanci rabon na rabon ba amma da ya samu rabon sa ne a ce rabon sa ne to shi ke nan shi mutane hausa suka ce wai wai wai allah baya ba mai wuka nama a ce wannan ba hikima ba ce samsam da wuka da nama duk kayan allah ne in ya ga dama ya baka wuka ya hana ka nama ko kuma ya baka nama ya hana ka wuka ko ya tara maka wuka da nama duk yadda ya ga dama ke kuma shi yana ɗora abinsa ne bisa hikima wato suna faɗin wannan ne in sun ga mutum yana da wata ni'ima amma ba ta cancanci shi kamar gaura ne amma ya zama shugaban kasa ga shi dole amma shi ne shugaban ya aka iya aka za a sha za a sha dolanci ya kamata da a ce mai hikima ne arziki da yafi amma dai kuma dole ya samu to ka gani kaga ka go dole ya bi shugaban kasa za a sha za a yi kwaba sosai za a ga dolanci to wannan misali to da rabo da hankali wanne ta amfani ga mutum to sai sai rabo ya ce wannan ya jassama ya kamata wannan fa labarin kirkirare ne ko za a kan kirkira labari don a sami wata hikima a ciki wannan ba yana nufin da gaske ne ba tun da ya mai da rabo da hankali a matsayin kamar wasu mutane ko kuma wasu jukuna wanda suke magana da juna to sai rabo ya ce mu hankali bari mu jera wanne ya fi amfani tsakanin ni da kai wanne ya fi amfani ga mutum sai rabo ce mu hankali yanzu mu zaɓi wani mutumin da ya fi munin hali wato a so a hal yana nufin ainihin wanda ya fi talauci wanda ya ba shi da kawai cikin mutane sai ni in gwamu da shi sai in ba shi rabo kenan in karfafa shi sai ya sami wani lokaci kai da bayan ya sami wannan rabon da ni ne rabo sai je in gamu da wanda bai da komai sai ya sami babban rabo sai ya rabu da shi kai kuma sai ka so sai mu gara nan ka kai kuma hankali ya zaka wato bayan ni rabo na je na ɗaukaka kashi kai kuma sai ka sai ya rabu da shi sai kai kuma ka zo sai mu ga wanne ya fi amfani to shi kenan dun ya bayyana ma gaskiya ta bayyana mana wato wanne ne ya fi amfani to sai suka je suka samu wani maraya hutu ba da dukiya ba shi da magidan kwana yana ma aiki ne yana ma wani manomi ne aiki a gona yana tona ƙasa tare da garma garman huda a wani wani su ce irin sanewan huda yana yana riƙe garma da sa'ida ko da saniya mai huda yana ma bai da wurin kwana ma sai dai a gona ko riga ba yi da kun bai da ke komi sai rabo ya ce to ni ne yanzu zan zan gwamu da shi sai ya je sai ya mannu da shi to sai yana cikin tona ƙasa ɗin nan yana ruɗa sai ya ɓallo wata taska ɗauke da jauharori masu tsada gwalagwalai ne luɗu-luɗu ne marjano ne irin wa'annan da jauharori masu tsada sai ya turo yana cikin tura yana kora garman shagan kawai sai ga kawai sai ga jauharori suna ta ƙarƙari sai ya firfito to amma kasar rabo yake tare da shi ba hankali ko hankali ya rabu da shi ya ce bari mu gani to da ya duba sai bai san me zai yi wa'yan nan to sai adon garmansa da shi ya ɗaura masaniyan kuma a kunninta da ƙawanta da sauransu biye mata ado tun da ka san ba hankali hankali ya rabu da shi da rago ne ya fi zaɓe shi zigiyar sai ya ci gaba da nomansa kawai sai ga ainihin abin yana ta ƙalƙali kahon saniyan na ta karkari jikin saniyan biya da ta karkari garmansa na ta karkari ko ina shi kuma ne kawai yana aikin sa to shi kenan suka shiga balbali kamar taurari sai sarki ya fito ya je farauta sai ya bi ta wannan wurin sai abin ya tsaya wa'annan jaharorin suka ba shi sha'awa ya tsaya na kallon su suna ta falfali falfali duk abin nan jawharori masu tsada suna ta barbali ya ga kawai an adon saniya ƙahon ma an sa kunnen ma an sa duk gasu nan garman ma an sa ya dubi yaro ya gan shi da yaro kyakkyawa da kwarjin sai a ransa ya ga wannan ci kai gashi kuma kyakkyawa wannan lallai haziki ne yaron sai ce musabbansa shi sarkin ban taɓa ganin yaro kyakkyawa irin wannan ba kuma ban taɓa yaro mai hankali irin wannan ba shi ya ga hazaƙarsa sai ya ce ku kawo shi a kawo da waɗannan jawarorin a kawo mini shi fara sai aka tattaro shi da saniyan da duk jawarorin da garman da ake da shi yaron ma duk aka kai fara to sai sarkin ya fara tunanin mai zai yi da shi sai a ransa tun da rabo ya mamu da yaro ka tuna sai a yaran sai ce to ai ma ni da ji sarki ina da ina da ya kawai nake mace saboda haka bar in ba wannan yaron aurenta kawai sai zama ɗana sai mai shi shi magaji kawai sai sai sarki ya ɗaura masa aure da diyarsa kuma ya mai shi aka yi gagarumin biki aka cika wurare da ma'aduba abin da mai sufuran abinci aka jinjiyar abinci aka sha shagali a gari kuma sarki yana ta alfahari da shi a wajen na nesa da kusa to an yi gagarumin biki yanzu an sami yarila mijin gimbiya to har ma bayan an gama biki ango ya shiga ɗakin amarya to sai rabo ce ma hankali to na gaba na yanzu ba nan da shi to ba kun gada ne ya kai shi wannan ba sai sai rabo ya san inda ya nufa to sai hankali ya zo yaro yana kwanci a ɗakin amarya ya duba ya ce ni da nake maraya kuntu ina aiki a gona yanzu ni ne a shimfiɗar gimbiya 'yan sarki yanzu wannan al'amari in na tashi ne na ya shiga tunani ya ce to yanzu idan sarkin nan ya ce mini wai kai dan wane ne kuma ya aka yi ne me matsayin ka tun gazan ba akan akan kawo mataki mataki ne a je ga sarauta shi kawai rana ɗaya saboda ruwa ya dame shi a ga inda yake sai ce to in yanzu in ga zan iya ga masa inda na fito da inda matsayi na wanda yake ne ba wani na fito a cikin wani dangi ne wanda na cancanci wani yabo wace ne wani dan wani ne yanzu kuma yanzu to ya kenan ai karshen ta ma kashe ni zai in ya gano asali na to sai ya tunanin cewa gara dai ya gudu kawai sai ko ya haura katanga ya cire wannan rigamin sarauta din ya zubar ya kama katanga ya harba ya haura ya harba ya haura ya dira ya danna a guje sai rabo ya zo ya sami hankali ce to kaga aikin ka ko kaga aikin ka ko wato kaga shi shi rabo in kunga inda ya kai shi amma hankali sai ce masa wannan ba matsayin ka ba bar masa kayan su daga abin da kawai sai ya buɗa abin shi sai to yanzu ban san ko ko in wannan wannan wannan ƙirƙirar labari na ni'imat khan ali ban san ko kun gane shi kuma kowanne ne za ku ce ya fi amfani ga mutum rabu ko hankali to abin mamaki shine akwai faɗin amirul mu'minin alayhi salam a cikin addu'ansa an je na cewa allahumma rzuqni hazza ya khadimuni bihi dhawul uqul wa la tarzuqni aqlan akhdimu bihi dhawul uzuz ajib da wannan da wannan labari ka ta ce hadda da aqal to sai ga amiru ne cewa allah ka azurta ni da rabo wanda masu hankali za su yi mini hidima kar ka azurta ni da hankalin da zan ma masu rabo aiki hidima wato kwato kana bukatar rabo da hankali ke amma rabon da kake da bukata rabon da masu hankali za su yi maka aiki kar allah ya baka hankalin da za ka masu rabo aiki a gashi yana amirin ya ce alamar zuƙuni hazan ya hadimuni bihi zawar uku wala ta zuƙuni akalan a hadimu bihi zawar uku akalin da rabo kam lalle wa'insu wa'insu abuwa ne guda biyu duka ka kana da bukatar su ke mutum yana bukatar rabo iman hankali ba duka suna da amfani eh amma wani lokaci idan ya zama rabonka ya zama ainihin ya amfani masu hankali ne to kai baka rabauta idan kuma hankalinka ya amfani masu rabo kuma baka rabauta ya kamata ka sami rabo ne da masu hankali za su amfana da kai sannan kuma ka sami hankalin da masu masu rabo za su amfana da kai ba kai ka amfani su to shi ne to wannan abin da ke cewa a takaice kenan hankali ko kuma ce abin da ke cewa ita duniya ta gabato maka takan baka rabon wasu ne idan ko ta juya maka ba sai ta kwace maka naka saboda ka fatan da ka yi ya zama inda duniyan ta gabato maka ya zama ainihin ta gabato maka ne ta hanya na alkhairi wannan sai ya zama sanadiyan amfanan wasu daga gare ka ya zama kai kuma ya amfani ka ya amfani su ba ainihin juya maka bayan da zai zama yanzu kai kana yin kai ka taba rabu aka ba ku hankali kana wasu hidima amma kai ba ka da rabu a ciki da shi yin wannan da ya sai magana ta gaba ta tara kenan ko? khalidun nasa muhalidata in mutum ma'aha bakau alaiku wa in ishtun hannu ilaiku ku cuɗanya da mutane cuɗanyan da in kuka mutu za su yi kuka akan kuma na za su yi kuka rabuwa da in kuma kun rayu za su ƙaunace ku hanau ilaikum ana yanci hanau yana nufin ishtaku hanau ilaikum ishtaku ilaikum ke za su yi shauƙin ku haninan haninan ilaihi ishtaka a cikin munjin ishtaka to mu'ashara shine mukhalata wato ku hulɗa da mutane kenan ku hulɗa da mutane ta hulɗan da in kuka mutu za ku yi za su kuka in kuma kuna gare za su wannan ana kwa maka yadda ya kamata ka zauna da mutane ke wannan yana tsammanin ma'anansa a sarari yake ba sai an maka dogon sharhi ba adab ne na mu'ashar da hulɗa da mutane abin nufi wanda hulɗa da mutane da ainihin hulɗar da su mutane na amfana da mutum ya jawo zukatansu zuwa gare shi yana aiki ga maslaharsu ta yadda in ba shi za su ga sun rasa in kuma yana nan suna nan tare da shi to irin muhaɗar da za ka yi ke wato hulɗanka da mutane ke kaga wannan ya kwa maka kai ka san menene za ka yi mutane in ka mutu za su yi idan da mutum zai mutu mutane su yi ta murna cewa an huta ta murna ba ai kaga ba ji ba sha da daɗi muke ba ji daɗin abin da ba ji zama daɗin zama da shi ba an huta ne to idan ko ya zama yana da yana da rai suna ba su kasa kwanan maganin shi kaga ba su jin daɗin sa to mu haɗa nan ga mutane in aka ce za su yi kuka an baka ma'ana su suna amfana da kai ta fuskoki da dama ta da mahala ɗannan da suke lalle za su yi begen ka ba in kuma kana nan suna ƙaunan ka irin mahaɗin da aka yi da mutane ki na dan adam ba a yayin masa ba a yayin masa sam in kai in kai saboda Allah shi kenan ka fita an ce mahaɗa ɗan amirul mu'minina bayan bayan shahadansa begensa da aka yi ba kaɗan ba ne hatta maƙiya sai da suka yaba suka ce suka suka suka kamar da makaranta a lokacin nan wani mara gaba fatan amirul mu'mini aka ci har ma'awaya sai ya ce fiƙo da ilmi ya tafi da tafiyar ɗan abi tsari duk da yake yanzu kaga da ya bar mashi mulkin duniya sai Allah don ya kai kokan abin da su mutane suke masa al'ummin da ke gama daga al'umma sai manzo Allah ce kai addu'a a kansu sai ce Allah ka maye masu gurbina da mafi sharar halitta ni kuma ka mai mini gurbinsu da mafi alkhairin halitta sai manzo Allah ce an karba addu'a ka saura kawo kwana uku ka zo inda muke sai shi Allah ya mai mai ma'alim gurbi da mafi alkhairin halitta ya koma wajen manzo Allah su kuma mutanen da suka ƙi shugabancin Allah Allah ya ba su mafi sharar shugaba ya ɗanɗana musu kura do zamincin zai shiga ko ina kowa ya shiga wayo ta to ga kunan dai gashi turan da aka ce ko ba shi kwai duniya ta yi mun ana ta dariya an huta amma dai kuma sai sharri bayan sharri bin ya kitsa sharri ya bar har ya zuwa kamar yadda aminu muke cewa mutane sun ɗauka mulkin banu umar ya zama daren mai duniya ta zama su kamar samiyan ta sun yi karya ƙarshe na nan tafi har ya zuwa lokacin da ƙarshen ya ya zama ana farautar kuma yawa mutum sai koma kawai ya zauna shiru da sa an sai duguna mara tsatsa a ce daga ina kace daga wani kauye ne can dama ana noma ne na jinan ma ana noma mai kyau shi ne kun ga zoba ga da kyau mai tsacce a sha mata da tsacce wadda kama ya shiru can aka wani zai kawai can wannan ai dan sarki wani sai je kai labari sai a zo a zarge wanki a je a kawai haka nan suka yi ta ana ne duk inda ɗansa take yake a rika min shi ne ana yanka kowa ne sai je likimo a wani wuri har ma da aka daina jin ɗoriyansu wani sarkin ya wata da bayan ce to ai yanzu duk sun baje yanzu da a samu ɗansu ne a kyautata musu sai ya ce duk ɗan sarkin banu umar ya ya zo za a kyautata musu sai kuwa kyautata musu ya musu ba su gida mai kyau ya zuba musu kayan ba su kayan alatu ko aka ba shi sai labari ya taba zuwa sai na kawai na suka dinga dawo sai da ya ga yanzu an daina zuwa an gaba to sannan sai shirya musu liyafa shirya musu liyafa aka ce za a yi za a yi za a ba da kyaututtuka aka kowane su zai shiga sai a ce kawo ta kuri an aji gogari a kansa an gwamnati a kujeru an gashi an aji abinci ka ba kuma an amma ne samun ne ba sai aka fara cewa to yanzu za dama sarki ya kira ta yi rawa da babban taron don ya karrama wanda suka ce shi karrama kowa ne za a ba shi farashi kyauta mutum na farko wanda za a kira don ya karɓi kyautarsa amirul mu'minin ali bin abi talib sai ce to ai mutanen nan su suka kashe shi sai wa sarki ce ai ban sani ba na biyu da zai karɓi ga hassanin mustapha ai wannan ai baban wannan ya ba shi guba a zuma ya ce ce ai ban sani ba na uku hussein bin ali sai sai aka rawa da shi rubutu ai sun kashe shi a karbala su waɗannan mutane ai ban sani ba na aka dinga kyau haba tun daga nan suka san cewa nan kusan mutu to sai aka zo kan dan uwan sarki akwai yayan sarki din shi ma aka ce ya zo ya karbi kyautansa ka ce ayanka wa ɗaya ba shi ka ai mutanen nan sun kashe shi suka yi zuba ai ban so ne ba sai wurga da rawani yana birgima haba sha sha sha sha. an gama to ka ga inda duniya ta ta tafi kamar ba a yi ta yanzu inda inda ba umar ya daga hannu inda da akwai jikan abu su biya na ya daga hannu aka ga kowa yanzu in mutum ya bincike binciko ya gano shi yi kan abu su gane ne sai ya duba lahaula wa lafiya to kaga duniya ke da da ta gabato shi in ta karka rubu da ita ba da wama take to kai mu haɗa da mutane mu haɗa mu haɗa muna magana mu haɗa in kai mu haɗa da mutane in in ba kanan za su yi kukan ba kai in kuma kana nan suna suna shauƙi to yana ba ku bayanin amirul mu'mini ko haba ma kamala ka ga inda da ake da fifi yanzu inda ake har yanzu da shauƙin mutane bayan amirul mu'mini yanzu ko hoto ka duba yanzu da yake zamanin intanet in baka gani kai tsaye ba ma za a iya zama an sajjala za ka ga ranar wafatin amirul mu'mini irin aka da yadda aka yi da fifi a markadinsa ana tunawa da wafatinsa da koke-koke daga irin irin dafifin da ake kuma a markadin amirul mu'minin daji ne fadilin daji ne zo zama gari har da international airport inda aka amma mu'awiya inda aka birnin shi ya zama juji an samu wani ahalin sunawar jama'a ya ji tausayin mu'awiya ya je yana nuna gyara kabarin sai ya gini sai ya mutu yana cikin gina ba a gama sai wani ya zo ya ci gaba shi ma sai ya mutu na uku sai ya mutu dole ya je na kokarin ya gina kabarin sai ya mutu to sai aka bari gina aka kyale shi zama kanka saboda dole ya je zai gina inda akwai wani adadi suna wanda yake son yin kai da kama a waje ya gyara ba ana nan sai wani mutum ciwo ya kama shi aka yi magungunan likitoci aka yi ya kasa warkewa sai wani ya ce musu inda za ka je ka yi fitsari a kabarin ma'auya kila albarkacin wannan fitsarin ka warke sai ku je tsoro fitsari sai ku ya warke to ai tun daga nan duk wani wanda abin nuna ya dame shi sai ya ɗibi wani ƙazanta je ma ka ce a raba albarkacin wannan abin da na zuba ba ba wani ba ma har komi da kuma ina watsa sai kawai sai a samu biyan bukata sai wani ya zama juji ana zuba abubuwa masu neman tabarraki wajen ƙazanta wurin domin su sami inda mutum zai dan samu ko da ya dan samu dan wani dan kazantar sai ce kazaji raji awar ga a wannan jojin to kaga in ka ce karya ne ka je ka gani da idanunka yana na ai yanzu kila da'ish su je su ce za su kawa in ba sa neman su kafalle duk kabarura wannan ko wannan ko ba su isa ba sun ce ana bautan kabari ne to me yasa wannan aka je aka yi aka sa kazanta ake samun tabarruki kuma mutane ba su je kaburburan sun roƙi Allah albarkacin ma'abocin kabarin sun ga bayin bukata ba in ba ka sani ba za ka je ka je da idanunka idan ka wata ne mu iya nuna maka ka gani da idanunka makafi sun buɗe idanu ko masu gagarorin cututtuka sun warke Allah suka roƙa ba ma'abocin kabarin ba sun bauta ma ma'abocin kabarin ba Allah suka bauta amma albarkacin wannan bawan Allah ne Allah ya warkar da su ko biya masu bukatar su to a ajazun nas daga magana ta gaba ajazun nasi man ajaza an iktisabil ikhwan wa ajazu minhu man dayya'a man zafira bihi minhu wannan hikimomi na amirin mummini wadda dabarorin rayuwa yana koyar da kai abubuwa da zamu ga sai muke cewa hikimomi ne wanda suke in ka duba zaka ga sun fassara ayoyi da hadisai mafi gazawa mutane shine wanda ya gaza wajen kasbin yan uwa iktisabi an tsallake ok ne na tsallake hadu nas idza qadarta ala aduka ko eh haka ne na tsallake wani idza qadarta ala aduka faj'al al-afwa anhu shukran lil qudrati alai na goma kenan idan ka sami iko kan makiyinka to ka sa yafewa yafe masa ya zama shukuran kuduran da ka samu a kansa wato ka sami sallado a kan makiyinka shi makiyinka ne ya yaƙe ka ya yi maka barna sai nan sai ka sami sallado a kansa kai kuma sai ka nuna shukuran ka shine ka yafe masa kun san manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi bayan abin da duk suka yi masa a makka cutar da shi da nau'o'in cututtuka suka kuma bi shi da yaƙi suka kore shi suka bi shi da yaƙi suka yi masa badr suka yi masa uhud suka yi masa handak sannan sai gashi ya shigo maka da nasar suka tabbatar duk sun mutu suka tabbatar bisa ka'ida duk sun mutu suka tattaro su aka suka albu kowa ne ya ɗauki hannunsa ya ɗora a ƙeya sun tabbatar za a fi lauya ne gaba ɗayansu sai ce mu kuke tsammani zan mu suka yi zuɓin sun san cewa kullum waya ne me kuke tsammani zan muku suka ce ai kai mai son zumunci ne kai mai tausayi ne sai ce idhabu fa antum turaka ku tafi ku saka ku an sai shi kenan to kaga yanzu wannan zafara yanzu yanzu yanzu annabi ya sha karfin su sake mashi wani an gaba yanzu ba su da wani iko a kawai abinka da maki shi maki ba wai yana nufin wai shi duk da haka nan duk da haka nan ba yana nufin sun kowa ya ce amma na akwai wasu da suka gan wannan abin ya sa sun sadura sun yi musulunci sun kyautata musuluncinsu amma wasu sun ci gaba da ƙeyarsu amma shi kenan dai wannan shukuran allah kenan godewa allah da ya bashi zafara a kansu idan ka sami zafara kan maki abin da ya kamata kai ke ka sa yafewa ya zama shukuran ka ga allah shukuran ga wane za kai shukura ga allah ba ka yawa shukura ga shi makiyin da ya wannan bane amma da dabarun makiyin ma ya irin abin da ya ba da ka sami darajar da ka samu ba shi kenan ba amma shi ba ya yi domin ka gode masa da ba sai sai ka gode wa Allah ta'ala da ya baka kudura a kansa kudura a kan maki ko kuma ce kudura ma generally shi na da cin mafificin ni'imomi da Allah kan karanta mutum da shi kudura ya zama kana da iko ka yanzu ka fi karfin a maka kai yanzu kake da iko kai to mafi girman kariya daga barin maki shine ya zama kafi karfinsa ya zama yanzu shi ka zama mutane hananne ya san ba zai iya maka komai ba ya ka kaka tambo daga gare shi ya tabbata kafi karfinsa kawai to siran annabawa da manyan bayan allah na gargaro ya suka rika yayin da suka sami kudura shine sun afuwa ne kan misali nan da ke bako na manzara hama sallallahu alaihi wa to kuma afuwa yana da cikin sabobin allah ta'ala wanda ke da iko bibishin komi a cikin masu wuri cikin masu wuri muka karanta cikin ramadan ya man idza wa'ada afa idza wa'ada wafa wa man idza wa'ada wafa wa idza tawa'ada afa ya wanda ya wanda in yi alƙawari yake cikawa in yi narko kuma yana yafewa in Allah ta'ala ce wanda ya kaza za mu ɗanɗana mashi wuta to ne na iya yafiya amma ya ce wanda ya kaza za mu sa shi aljanna lalle zai- tabbas in yi alkawari yana cikawa in kuma yi narko da azaba ke to yana yafiya to kuma abinda muke jin tsoro wajen Allah adalcinsa ne in baya zalunci to su in- in ka- in aka in ka sami zafara kan wanda ya zalunce ka to kai kuma ka sa godiyanka ga Allah kan wannan zafara da ka samu shine ka yafe a nan ya kawo wani labarin wannan ba labari ne wani wai- eh, ko wani sarki da aka yi ana ce mashi kurash akbar Cyrus eh, Cyrus the great kenan tarihi sai wani sarki da aka yi a ƙasar iran ƙasar faris da can wanda wasu na jin shine zurƙarnai ne don sarki ne da aka yi shi tun a dacin sarkin babila mai mai wanda aka ce mutum ne mai adalci to su- sunansa Ku- Ku- korash korash shi ne daga nan ne korash ne suke ce mashi ko ya zama cyrus Eh, da- da- ba zai da aka yi amma korash sunan Kora- korash eh, eh, da- da- al-akbar wato the great bab- ya- ya ya shahara sosai wannan sarki ne aka ce to eh, ya ya ji zai shiga mabautan babila sai wani ya maki ya laɓe akan wata itaciya da kibiya yana son ya harbe shi akan hanya da za shi sai ko ya harbi kibiya sai ya harba kibiyan ko sai sai kibiyan ta ta kus- ta kuskure ta kuskure shi kora shi din sai ta sauka a ƙasa wato da ya daidaici kora shi zai harba cin da kibiyan sai ta sai sai ba ta same shi ba sai ta sauka ƙasa kuma ko shaka ba zai kasance kibiyan kila ya samu ta kuma ya daɗe a kan itace a kanin ganye ya harba sai aka kamo shi sai aka ɗau- ɗauko shi aka zo aka wurgar da shi gaban sarki kowashi to ba wanda yake tsammanin ba kashe shi zai ya tabbatar cewa shi ba zai tsira ba kawai. amma shi kowashi sai ya- ya masa akwa sai shi shi tun da dai allah ya kiyaye shi bai same shi ba shi a kyale shi to sai ya zama na shi wannan mutumin abin ya shi- ya shige shi sai ya zama yana cikin makusantan korashi masu ikhlasi cikin masu masa hidima kuma yana cikin rundunansa kuma duk ya kokin da korashi ya je duk ya da shi aka ji yana yana kare korashi ƙarshe wat- sai aka ainihin aka sami korashi a wani a wani barin ya kokin saka sai ya zama ya mutu da korashi ya mutu shi wannan mutumin saboda tsananin bakin ciki ya kashe kansa ne kusa da jana'izan korashi shi ma ya- ya mutu ya kasa tare da shi wannan of course ba musulmi ne ba su zamanin da aka yi wannan shi su korashi an daɗe da yinsa tun kafin isa almasihu da daɗewa aka yi wannan sa tun an ce shi ne ya saki yahudawa daga kamun da sarkin babila nabucodonosor ya yi musu ya yi bautar da su shekara ɗari zamanin shi wannan sarkin shi ya ce a sake su sai to sai ya zama shi wannan shi bagar bai ba ba zai ba zai iya rayuwa ba bai so ya rayuwa bayan wannan saboda ya fi wanda ya masa to wannan wannan um, labari ne mai wannan labari ne da ya auku ba tatsuniya ba ce wannan ya auku ne wato kenan shi wannan yana mamakin yadda shi ya so ya kashe shi sarkin amma sai shi ya yafe masa sai zama cikin masu mayakansa masu ikhlasi don haka da aka kashe sarkin ma sai ga shi ma ba zai rayu ba bukatar da yake shi bai san ma'anan kashe kai ba kila jarumta zuwa wani koyuwa jarumta kai kamar abin da wani kisan kisan genghis khan shi ma an ce ya- wani- wani- ya ga wani sun- sun- su- yana yana kare wani makinsa da duk abin da yana yana ta kakkar makin nasa in an kawo hari ya tsare sai ta mamaki ce wancan ba karamin jarumi ne to rannan da aka ima makin nasa sai aka kama shi sai aka ce wannan mutumin kafin mu kama shi sai da ya kashe wajen mutum goma a cikin mu to shi amma jangis kan ya lura da shi lokacin ne da yake kare mai gidansa su suna rike sun ɗauka da dangi suka da sa kashe sai ce ina takobi sai suka ci ba sai sai ci ko baya shi ya ɗauka zai tsare shi sai mika masa zai ce ku sake shi sai mika masa ya ce yanzu kana ishe wa ɗaki na ba tare da izini ya mutumin ya mamaki to amma shi cijan jaskan ba wai irin afuwan manya shi ya lura da shi jarumi ya so kuma zai masa amfani to har sai mutum sai da mutum ya roƙa ya mashi roƙo ya ce shi bai cancanci wannan matsayi da ya bashi ba ya gode to sai ya zama cikin masu kariya shi masu ikhlasi shi ne a bakin kofar shiga inda inda yake kuma ya kare shi duniya lura da ya kare maƙiyin nasa ya ce ai mutumin na yadda na gan shi jarumi ne kuma mai cika mai cika alƙawari tun da har ya riƙe ya kare mai gidansa an mutuwa to lallai da gaske ne ni ma zai iya kare ni to wannan dai kenan wannan amma shi na na kora shi afuwa yayi amma na Genghis Khan ni yana ganin ba shi ba afuwa yayi ba shi shi waye waye gobe ko shi ya ga cewa gare ya sami jarumi kamar irin wannan da ya da aka wanda shi to wannan dai afuwa dangane da wanda asa aka sami zafara da akan sa babban misalin da za mu bayar shine na manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wanda ainihin ya yafe ma mutanen maka bayan ya sami garaba a kansu maimakon ya intikama ya ramon gaya duk a fille masu wuya sai su tafi kyale su kuma abinka da maki shi ne na nan da kiyayensa saboda shi manzon nan rahama ce ga talikai gaba ɗaya su mu'anan da aka ɗulaka da yan ɗulaka su suka je kuma suka kashe husaini a karaba su kuma suna ramuwan ganyen abin da suka yi a dacen sun manta cewa abin da suka yi dacen aka yafe musu sai kuma yanzu suna rama wai a yakin badar da hunaini sun rana abin da aka yi musu a badar da hunaini shine suka rama a karbala to wannan na ƙarshe ɗin da na fara karanta aka ce na yi tsallake barin karanta shi a rubuce a ajazin nasi man ajaza a niktisabir ihwan mafi raunin mutane wanda ya fi kowa gajiya shine wanda ya kasa iktisabin yan uwa iktisabin yan uwa wato muka ne na fita amfani na amfani da wannan kalmar kasbi nake cewa fi dacewa da ba hausa da suna ce mai wai tsorori ana tsororta abu ne wato shine kamar yadda ka san kana kasbin dukiya ne kana aiki ne tukuru ka sami lada kamar dan kasuwa yakan kai ya komo ne je siyo abubuwa ya zo ya sayar ya ji inda abu ke da sauƙi ya siyo ya zo ya kawo inda zai sami zai ci riba kowa kai ke to kasbi ke manomi ma kasbi yake ma'aikaci ma wanda ake yakan aiki a biya shi albashi shi ma kasbi yake to kasbi kamar tijara wanda zai siyo abu ya ci riba ya haye kuɗi to sai shi ne amiru muke cewa to wanda ya fi mala wanda ya fi kowa lalaci ki ne ya kasa yin shi ne wanda ya kasa kasbin yan kwa iktisabin yan kwa wa ajiza minhu man da ya aman da fara bihi min kuma wanda ya fi shi rauni wanda ya fi shi gajiyawa shi ne kuma wanda ya tozarta wanda ya samu daga cikin yan kwa me amirin mu ne ke nufi da wannan mai amirin mulki yana nufin yana nufin kenan kamar yadda ake yin kasbi kun san kasbi kamar yadda ake kasbi dan kasuwa misali yake kasbi ya kuɗi saboda yana sai da abuwa yana cin riba ya yake zai tashi je nemo abu a inda yake da sauki ya kawo inda yake ake da bukatar sai sayar ya ci riba yana tita yana tita abun yana haɓaka yana haɓaka tun yana ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ya zama matsakaicin ɗan kasuwa ya zama a mashaƙin ɗan kasuwa ya zama mai kuɗi babban attajiri ta yaya wannan kudin ya tattara har ya zama babban attajiri da iktisab kaga iktisabin mal ya iktisab hankali hankali ta to nan amir musa ya ce iktisabil ihwal kaga to kamar yadda mutum yake aiki ya sami dukiya to haka mutum yake aiki ya sami yan uwa to ya ake aiki a sami yan uwa shine ta hanyar kyakkyawan ɗabi'a a baya akwai inda amir nake cewa ainihin albushashatu ko na bakin ce albushashatu kubalatul mawadda eh albushashatu kubalatul mawadda yana cewa bushasha sakin fuska ainihin kamar tarkon kama soyayya ne da me kake iktisabin mutane mutane su soka su zama naka kasance ta da kyakkyawan hali kyakkyawan halin ka shi ke sa mutane su saka kasance tare yan uwanka suna son jama'a su ana zumunci da kai na nesa hudu ka zama na mutane mutane ɗin zama jama'a jama'a jama'a wato ma'ana suna son kaga ka yi tufa da su idan ko ya zama kana da mummunan hali in an zaka dunkurun wasu kan ka dunkurun da ka kama tsoro ba wanda ya damu ba wanda ke son gidan ka ba wani ba ka tare da kowa ba wa kowa tare da ka ga baka yi iktisabin mutane ba wanda iktisabin yan uwa shine mai kyakkyawan halin da kyawun halin sai janyo mutane na tare da shi to shi to wane ne ajizi rago wanda bai iya ba shine wanda bai iya wannan iktisabin bai iya tara mutane tare da shi ba kaga shi kaga wannan da wata ibara kaga shi bai iya bai iya tara mutane tare da shi ya zama ya ja ya jawo suna son shi suna tare da shi to amma wa ya fi shi ajizanci wanda ya tara ya watsa shi ne shi kuma wanda kuma mutane suka sai kuma shi kuma ya tozarta wanda ya samu shi ne a ajizu minhu wanda ya fi shi ajizanci man zayya a man zafara bihi wanda kuma ya tozarta wanda ya samu minhu daga cikin su yan uwan ya tara yan uwan kuma ya watsar ke ka gani sai ya kore su da wani irin wani kaga idan mutum ya sami abu ko da awaki ne ka samu na wani yana ba ko ni wani mutum a wani sympathizer a maiduguri malam muhammad sa'ad allah ya masa rasuwa ya kasance yakan shi yakan rika yakan tara ya tsakanin yan uwa da hukuma a lokacin da gwamnatin jihar da gwamnati wani lokaci za mu wani za mu wani taro wani ko ibc ne za a yi a wata makaranta sai suka ce ba za a ba da makaranta sai dai ce adam ne sai suka yi ce suka ce mishi wani da allah da allah su su na mutanen kaza kaza ka yana suna so kuma wai an wa sai ce to ai idan mutum naka ne ko da ba mu mutum ba ko akuyanka ne ta baka haushi awakin ka suka baka haushi suka gudu sai ka ce ka tafi kawai yarfe ba su misali ce in kana da awaki sai wasu awakin suka baka haushi su suka gudu me za ka yi ina tambaya ne mutum da awaki sai suka gudu sai ya zai suka tafi awakin banza sai ce zai ce musu da ko awakin ka ne ai ta wasu za ka yi ai ƴaƴanmu ne ƴaƴanmu ne da ƴan uwanmu mun ji suna kan zuciya amma ta fi jawo su a jika ne ba koran su za mu yi yanzu da kuka kankan koran su ke mai sai kuma suka ce a eko to shi ke sai aka ba da makaranta gwada wani abu ya taso haka shi yakan shiga dai tsakani to yi wannan misali yake kun ga wato ainihin idan idan kana idan idan kana tare da mutane sai suka gudu kamar yadda kuma aka faɗi a annabi isa alaihi salam ya bada wani labarin wani wani yaro wanda yake wai shi shi almabazzini ne yaro dan mai kuɗi ne sai ya ce ma ubansa a bashi nasa rabon kuɗin kawai sai aka ba shi rabonsa ya tafi shi ya gaban kansa to sai ya tafi ya je ta fasadi ya lalata kudin ya zama ya kokobo ya sharholiya da ku sai kuma ya zama yaron wani wani mai manomi wanda yake sa shi yana kwana ɗaki ɗaya da aladu a nan yake kwana ya ci wuya ya ce kai yanzu gidan ubana akwai arziki ni kuma gashi nake zauna ne gara in koma in dubo wajen baba na sai ya dawo gida ya ce baba na tuba sai ya ce barka da zuwa ɗana barka da zuwa sai aka yi a kira biki aka shiga aka yanka saniya ana ta murna sai babban wansu ya zo ya ce ana bikin mene sai baban ya ce ɗana albishirinka ƙaninka ya dawo muna murna ya dawo sai ce shi ne haka ake wannan biki ni tun da nake da kai ina tare da kai an taɓa yanka min ko akuya amma wannan lalataccen yaron shi ne za ka yanka masa sani sai ce to ai an rasa shi ne aka same shi shi wannan an rasa shi ne aka abin ai murna ne kai ko da magana tare amma shi wannan an rasa shi ne aka samu shi in ka lura wato idan misali idan idan ka rasa abin ka same shi ai murna za ka yi ne kamar shi ba a wannan a ciwon an yi ci ma annabi isa ya ba da misali ce yanzu idan mutum akuyarsa ta gudu cikin awakinsa in ya in ya da ya da akuyar ta dawo da murna zai je dauka ya nuna yana murna saboda ba haka saboda haka in kana in kana tare da mutane ba tozarta su za ka yi kashe su tafi ka watsar da su kokari za ka yi su kasance tare da kai in ka in baka samu ba kai ajizi ne in kuma ka samu ka kora ka fi ajizanci to amma bari ga mu da me ake samun mutane kun yi shiru kyakkyawan hali kyakkyawan hali yawa shine muhimmin almuhim ke ka zama mai kyakkyawan hali tsakaninka da mutane shine domin ko don ko kana ba da kuɗi to bayan nan sai ka samu mutane idan kana ba da kuɗi ko da ka je wajen kawon ka ne ka mun dubin ko biya fatar sai za ka ya sallame ka sai ka ka sallaman da ɗan kauri to in ka sake dawa mai ka zo nema shi ka wajensa ka zo ko wajen sallama a gani in dai kai ka mutum eh mana ko haka mutum yana ɗan rarraba abubuwa amma ba yana da mummunan hali in sun mutane sun je sai dai domin abubuwan ba su da son ci bane yawa an ko kyakkyawan hali zai sa a so ka ko ba ka da komai saboda ka kyakkyawan hali ne nan kamar yana a cikin yana kawai a cikin abin da ya fi munasaba da wannan ayan alƙwarai da Allah ta'ala ke ce wazkuru ne matallahi alaikum iz kuntum azam fa allafa bayna qulubikum fa asbatum bi inni bi ni'mati ikhwana yadda wannan kwanan nan kuma karanta wannan a dangane da abin al-ansar ausu da hazara wanda suke yaƙi juna sai zama Allah ya tara zakatansu sanadiyar zuwan wannan manzo kuma wannan manzo shi haɗa su wannan ni'ima ce babba to kuma kun ga manzo yana tare da su amma an ce lokacin na kudu an ce lokacin da aka yi cin maka fato makata manzo Allah ya rabu ba fato makata ba haib mai manan hunai bayan hunai da aka samu ganima mai yawan gaske don su ma ɗan wani sun je da duk dukiyarsu ne raƙumansu da shanunsu da awakinsu da komai da komai na suka je su daga nan wani sai ya zama gani sai manzala bai raba mutanen maka sai wasu na cewa manzala zai koma wajen dangin sa ne ga wajen dangin sa to sai magana ya koyo mu kunnan manzala sai ya tara ansa ya ce musu me wannan magana ashe ba ba za ku aminta ba wasu su tafi da awaki wasu tafi da awaki ko ka tafi da manzala wato su nan su dukiyar wani abu ne a wurinsu sai ya ba su suka suna tare a nan sun san kasarta da tare da nan to har ma sai manzo Allah ya wani addu'a da ya sa su ansar suka yi ta kuka suka ya ce idan da hanya za ta rabu biyu ansar su bi wata wasu su bi wasu to inda ansar suka bi nan zambe ya ce Allah ka ka taimaki ansar ka sami ka taimaki ƴaƴan ansar ka sami taimaki ƴaƴan ƴaƴan ansar sai ansar ta zuba kuka suka koma da annabi duk awakin aka bar musu to ka gani to kaga babban ni'ima na talifar ulum wato ainihin ainihin yadda ake jarbadin mutane shine da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a tsakaninka da mutane to in baka yi haka nan ba har yanzu mutane suna gudunka to sunanka ajiz to wanda ya fi ajizanci kuma shine wanda mutanen suna tare da shi kuma ya watsar da su suka watsa kaya ya koro su da mummunan hali ke to insha Allah وصلى الله على محمد وعلى الطاهر da na so kun bar wannan karatun saboda karatun da zamu yi na gobe amma dai zamu yi na gobe kan mun gari ma mun yi din mun yi najin balaga duk dai kowanne ba bai shi ba insha Allah ranar litini mai zuwa zai zama bayan sallah to ba za mu yi najin balaga ba saboda ya matsa sallah zai ana nan ana tsayin hada-hadan sallah da sauran amma ran talata na san su su shi su su ce to ai su burazo kullum da sannan suna to kuma ran laraba insha Allah in ta biyo bayan banda ta jibi insha Allah shi ma sai mu tsora tafsiri din badar uhud inda mu gama ba sai mu tsora akai insha Allah Allah ka gane da mamin muke karanta ka shirin da mashi kici ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا وعد الناس السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله